أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم alhamdulillah yau muna laraba 24 ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiya 2024 inda za mu ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma na maulamu shafin islam wasu alatul alamu alhaji ibrahim ya sarajin lahu ta'ala a mun shiga watan hudu haka kenan hudu ga uku ga watan hudu a birkin wato inda za mu shiga da tausi karatun tafsiri shi da tafsiri na maulam shirin islam wasu ya ta'ana wani ibrahim ya sanadin da ta'an da yau za mu yi zama na tamanin da shidda kenan insha Allah za mu tashi inda muka tsaya jiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من عاد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون الحمد لله أم بأمان تابا أنا an jeranto kowane annabi da mutanen shi irin yanda yake zuwa ya gargaɗi mutanen shi su bauɗe kuma abin da ke samun su tun daga annabi nuhu annabi hudu da zuwa annabi salihu to yau za a muji yanda annabi lutu alaihi salam ya da mutanen shi shine nan wurin waluda ma'ana wa zukur Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ka tuna annabi lutu iz qala li qaumihi atatuna al-fahisha yayin da yake ce ma mutanen shi yayin da yake mutanen shi shin kuna zai kema alfasha ne kuna aikata alfasha babban zunubi adbarar rijali kuna zoba baya na mazaje um awwalu man fa'ala hadhihi al-fahisha su mutanen annabi lutu su ne farkon wanda suka aikata irin wannan saban Allah na luwaɗi ma sabakun biha min adimin alamin ba wanda ya rigai ku aikata irin wannan saban daga cikin mutane baki ɗaya ko daga cikin baki ɗayan al'insu wal jin mutane da aljannuwa qala ibn abbas abla da abbas radiyallahu anhu ma yace inna man wati'a gulaman amrada aw qabbala gulaman shahwatan duk wanda ya saki ya taki matashi marashi gemi ko ko ya sumbace shi da shahawa akan shahawa to fa kannama zana bi ummihi sab'ina maratan tamkar yayi zina ne da ma'aifiyar shi so saba'in wa man zana bi ummihi maratan shi ko duk wanda ya zina da uwar shi so guda fa kannama zana bi fikrin sab'ina maratan tamkar ya yi zina da yarinya wadda take da bakara ma'ana wadda take da budurcinta a ce ya zo ya hidda mata budurci ya yi hasso saba'in ya yi da irin wannan so saba'in wa man zana bi kirin duka wanda yayi zina da budurwa mai mai wadda take da budurcinta marratan so guda saka annama zana bi sayyidin 70 marra to tamkar yayi zina ne da wadda take bazawara so 70 wannan in ka in ka dauka ina ganin abin lisan yana da yawa na ɗan lissawa kamar in ka ɗauka saba'in so saba'in ma ya baka ɗari biyar da dubu biyar da ɗari shida wannan kowanne ne Allah kaɗai san guda ɗaya girman shi girman shi na'am inna kuma la tatuna rijala shawata min dun nisa annabi lutsi ya ce mutanen shi kuna zai kewa maza a kan shahawa min dun nisa koma bayan mata abinda ake nema wajen mata shi kuke nema wajen maza bal antum qaumun musrifun bari dai ku kawai wa ansu irin mutane ne wanda kuke masu mutajawizun al-halal ila al-haram masu barna masu ketare iyaka masu ketare halal halaliya ku kuna ketare ta dan kuje zuwa abin da yake haram wama kana jawaba qaumi wama kana jawaba qaumi illa an qalu ko wama kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhu min qaryatikum ba komai ya kasance amsa ta mutanen shi ba duk wannan wa'azin da yake musu yana faɗa yana musu faɗa yana faɗa musu wannan gaske ba komai suka ce ba sai dai kawai ta suka yi akhrijuhu min qaryatikum ku fitar da su daga alƙaryarku lutan wa atba'ahu akhrijuhu min min al-baldati ku fitar da annabi lutu da shi da mabiyan shi daga cikin wannan garin innahum unasun tatarun domin su mutane ne masu tsarkake kansu min adbarin rijali ba sa zai kewa baya na mazaje wannan abin da mutu suke aikatawa su suna tsantsanin shi ba sa aikata shi haramu ne da suna kaurace mishi to saboda wannan ma wai ake so a hidda su daga cikin gari kari ba gani ba mutane masu alheri wai su ake zo a hidda daga cikin gari na'am
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فأنجيناه sai muka tsiratar da shi wa alahu da mutanensa da ahalinsa da ahalinsa ma illa mara'atahu sai dai matar shi daya kana tun yana gabiri ita wannan matar ta shi ta kasance cikin halakaku albaqi na fil azabi wanda suke wanzuwa a cikin azaba saboda ta kasance tare da wancan kafiran take tana ita take taimaka musu ma wa ambarna alaihim matara sai muka yi musu ruwa ruwa amma wannan karin na duwatsu mai huwa hijaratu sijil ruwa duwatsu irin waɗannan wanda aka halakar da ashabul fili wanda suke duwatsu ne na huta fa halakan halakatum ruwan duwatsun nan sai ya halakar da su fa zurkai fa kana aqibatul mujrimin kai duba ga yanda karshe na mujrimai masu barna suka kasance a wannan irin yanda aka musu kenan an musu ruwan duwatsu na, na, na huta kuma su ma tare da aka juye maganin nasu baki daya aka mai juyin waina na'am
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توئدون وتصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من آمن به وتبغونها إوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإلى مدينة وأرسلناكم هكا مكا أيكو إلى مدينة أخام شعيبة زوا مدينة مكا أيكو مسو دان uwansu شعيبة nan شعيب قال sai ce ya qaumi abdullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bautawa koma bayan shi in ba shi ba da'awatuhum wahidatun dukan annabawa kiransu zuwa Allah guda ɗaya ne iri ɗaya ne falihaza saboda wannan ne man kafara fi wahidin faqad kafara bil jami'i wanda ya kafirce da ɗaya daga cikin su to hakika ya kafirce da baki ɗaya ya kafirce ma baki ɗayan ne qad ja'atkum bayyinatu min rabbikum annabi shabi ya ce mutanen shi hakika bayyana mu'jiza ta zo muku daga ubangijinku ala sirki wadda take nuna gaskiya ta fa'awful kaila ku cika ma'auni wal mizana da abin awo dai wato ma'auni ko ma me kamar abin da shahi misali tiya ta tasa da abin za'auna da shi wal mizan da abin da ke da wanda ke da kifata ne wanda ke da hannu biyu da halashi amma shi da ake ce mai abin awo wannan na musamman wala tabkhasu nasu ashiyahum la tanqusu nasu ashiyahum kar ku tawaye wa mutane kayayyakin su wala tusidu fi dardi kuma kar ku yi barna akan ban kasa bilkufri wal ma'asi barna da kafirci da saban Allah ba da islahi ha bi bi basi rusuli bayan gyara ta da Allah yi da aiko manzanni zalikum khairul lakum zalikum al mazkur wannan abin ambatan wannan abin da aka hada muku wannan khairul lakum shi yayi muku alheri in kuntum mu'minin in har kun kasance ku mu'mine ne muridil imani kuna nihin imani ba da gaskiya in kuna nihin ba da gaskiya fabadiru ilayhi ku gaugawa zuwa wannan abun da aka yi muku wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna tu'iduna wa tasudduna an sabilillah kar ku zamana a kowane tafarki dariƙin kowane hanya kar ku kasance yanzu kuna zama ta kowane hanya tu'iduna kuna tafakhawifun nasa kuna tsoratar da mutane bi akhzi awasyabihim aw al-makasamin da da dokan dokan kayayyakin su kwace kayansu awul maksa minhum koko dora musu wani haraji kawai hakan da kan zalunci wala wata sudduna an sabilillahi kuma ku rika juyar da mutane a bisa tabarkin Allah shine dini addinin Allah mana mana bihi da wato wanda ya bada gaskiya wanda imani da shi bitawa bitawa'idukum iyahu bil qatl da a barazanar da kuke mai kuna mai alƙawarin za ku kashe shi in mutum ya shiga in mutum ya imani ku daina haka wa tabghuna ha wajen sai ku tadrubuna tariqa kuna neman hanyar amma a karkace wa da hanya take madaidaiciya maimakon ku mike ku tahi ku a karkace kuke neman kuke neman hanya a wadkuru id kuntum qalilan ku tuna yayin da ku kasance ku ɗan kaɗan ne fa kasara kuma sai Allah ya yawaita ku wanzu kai fa kana aqibatul musidin ku yi duba ku ga yanda ƙarshen masu barna ya kasance kabala kuma wanda suka zo gabanin ku bi takzibihim rusulihim da ƙaryatawan manzannin su da suka yi yaya abin ya kasance akhiru amri amrihim min alhalak wato ƙarshen al'amarin su dai daga halaka ne an gani kowanne ne in ya zo in ya suka ƙaryata manzanni ga ƙarshen halakar da su ake na'am wa in kana
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
وإن طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فسوف آتاكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. نعم وإن كان طائفة منكم in ya kasancewa an su jama'a daga cikin ku amanu billazi ursitu bi sun ba da gaskiya da abin da aka aiko ni da shi wa ta'ifatun lam yu'minu kuma an su jama'a daga cikin ku ba su ba da gaskiya bihi da shi ba fasbiru to yanzu ku yi hakuri in taziru ku dakata ku jira hatta ya kuma Allahu bayyana sai Allah ya yi hukunci tsakanin mu wa bainakum da tsakanin ku bi inja'il muhiqi wa ihlakil mubtali da tsiratar da mai gaskiya da halakar da makareci a wa huwa khairul hakimina Allah shine fiyayyen masu hukunci adaluhum shine mafi adalcin su salamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad nan karshen sallallahu alaihi wasallam karshen darasi na 18 kenan za mu shiga darasi na 19 bismillah
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين استكبروا من قومه sai manya-manyan mutane na daga cikin waɗanda suka yi girman kai suka ƙi ba da gaskiya din ƙaumi daga cikin mutanen shi suka ce wato wanda suka yi suka yi girman kai daga cikin mutanen shi anin imanin daga su ba da gaskiya da ma sami ta suke rasa shu'aibin da suka ji wannan gargaɗi na annabi shu'aibu a jabu bi hazar jawab sai suka ba da amsa da wannan amsa suka ce da nukhrijannaka ya shu'aibu lalle wallahi za mu fitar da kai ya kai shu'aibu wallazina amanu ma'aka da wanda suka bada gaskiya tare da kai min qaryatina daga alƙaryar mu awla tu'udunna fi millatina koko lalle sai ka komo ka shiga addinin mu awla tu'udunna tarji'unna koko ku komo fi millatina zuwa addinin mu jawabul mustakbirina hakaza wai amsa ta masu girman kai haka suka ce la nukhrijan naka ya shabu wallazina amanu ma kamin karati na wala turin fi milatina wallahi za mu fitar da kai ya kai shabu da wanda suka ba kai da wanda suka ba daga sai tare da kai daga alƙarya mu koko lalle sai kun komo cikin addinin mu awla ai la tasiranna la tasirunna ba wai da aka ce ta'udunna ba ana nihin da shi ma zai faɗi ba ana nihin komawa bane ba la tasirunna ko ku ku zama ko ku zama cikin addinin mu al'audu bi ma'ana sayrura nan komawa ana nihin zamawa ne nan wurin da annahu ma kanu fi millati muqat domin su ba su taba kasancewa annabi shu'aibu da, da wanda suka fara gaskiya da shi ba nan ba su taba kasancewa cikin addinin wa'ancan mutanen ba a'a wa'an su kwaɗayi ne suke su zo su zama cikin addinin su ba wai su komo ba da suna cikin suka wuta yanzu za su dawowa ala a ala wa lokun na karihi ala sai annabi shaibu ya ce a shin na'udu fiya za mu koma cikin addinin a nasiru ila dinin kuma yanzu za mu zama cikin addinin ku wa lokun na karihi na ko da mun kasance masu kyama abu ne ba ko ba musu istifamu inkarin wannan ba wai tambaya ce yake yana suna su su bashi amsa ba tambaya ce ta ta musu yaushe za ku ciya koma cikin addinin ku kawo ba musu da ƙari ku za ku mai cikin addinin naku kaga wanda ba wanda ya wannan tambaya irin haka ba wai amsa ce yake yake ni ba kawai a yana musu ne kadifu tare na ala lahi kaziban in na fi mun cikum ai mun kirin ƙarya wa Allah in har muka koma muka zama cikin addinin ku ba da izinin janallahu mina bayan Allah ya tsiratar da mu daga wannan aiki wannan wato kafircin da wannan addini na ku na kafirci adatul mutakabbirina shi al'ada ta masu girman kai annahum yakrahuna أهل الحق ويقمعونهم cewa su suna kyaman suna kin a mutanen gaskiya kuma suna so su taushe su taushe haƙin su walisanu halihim da'iman yaqulu kama qala almunafiquna wato halishi magana harshen halin su yana faɗi kowane lokaci kamar yadda munafikai suke cewa la yukhrijanna la azzu min halazal wai wanda ke da mafi girma shi zai fitar da mafi kaskanci kamar yadda shi wancan shugaban munafikai yace a Madina lamma balaga lamma ballaga lahum shu'aib risalata rabbi da yanda annabi shu'aib ya isa musu da sako na ubangijin shi كان جوابهم أنهم أنهم يخرجونه من البلدة هو ومن تبعه ومن تبعه amsa su shine kawai maimakon su karɓi wannan saƙon sai suka ce kawai su abin da za su yi yanzu za su hitar da shi daga cikin gari su hitar da shi daga garin wannan da shi da wanda ya bi shi qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ce wa idza aranna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiya fa fasuqu fiha fa haqa lil qawli fa damarna ta damira ai in muka so mu halakar da alƙarya amma na mutar cewa ba su kufiya sai mai sanya masu barna a cikinta dama wanda suke masu wadata ana ce musu mutura masu wadatan a ciki yan duk wanda suke masu masu hadi a cikin garin sai mu sanya su fasu kufiya sai su yi fasikanci a cikinta ta aikata sabo ba haka ne har kaulu in sun aikata sabo to shikenan sai magana ta tabbata kansu magana ta azaba fadammarna sai mu halakar da wannan alƙaryan tadmiran halakaswa adatuhum yatajabbaruna ala lillahi tabaraka wa ta'ala su al'ada su suna girman kai suna tsaurin kai ne afsa mutanen Allah ahlullahi tabaraka wa ta'ala wa yarawna al-haqqa batila suna ganin gaskiya ko shine baci shine ƙarya a wal batila haqqan kuma suna ganin ƙarya ita ce gaskiya wa yuhawiluna an yarji'a ahlullahi min haqqihim ila batilin kuma suna kokarin su ga ma'abuta gaskiya ma shine ahalul mutanen Allah sun komo daga haƙƙin su daga inda suke sun komo zuwa abin da ke ƙarya ne min haƙƙihim daga gaskiyar su da suke akan ta su koma zuwa ƙarya haka suke so wazalika ma la yakunu abada wannan shi ko abin da ba zai iya kasancewa bane ba har abada fa haddaduhum sai suka masa barazana da annahum yukhrijunahum min al-qaryati da cewa su za su fitar da su daga alƙarya aw yarji'una ila dinihim koko su komo zuwa addinin su ma kalu me suka ce cewa suka yi lanukhrij lanukhrijannaka ya shabu awlan awlan idu awlan idunaka fi millatina ko ko ya kai shabu lalle wallahi sai mun fitar da kai daga wannan alƙaryan koko sai mun maida ka cikin addinin mu da annahum yuhibbuna an yu'adhibuhum wa yaqarunahum koko wa yuqhiruna wa yuqhiruhum abinda suke so su yi musu azaba ko su yi rinjaye akan su ta yaudu ila dinihim har sai sun komo zuwa addinin su bi ikhtiyarihim suratan da da zabin su da zabin su wannan wannan wannan sifin wani yanda suke so bali haza saboda wannan ne asnadu al ikhraj ila anfusihim sai suka danganta dangana fitarwa akan kawunan su suka ce la nukhrijannakum ba wai ku ne za ku ta dan kanku ba mu ne za mu fitar da ku sai suka danganta fitarwar akan kawunan su suka wurin suka ce la nukhrijannakum mu ne za mu fitar da ku ya la nukhrijannaka nan mu za mu fitar da kai ya shayu ya kai shayu wal audu asnadu ila sha'ira sha'ib wa qaumi amma komawa komawa zuwa addinin sai suka jingina shi zuwa sha'ibu da mutanen shi awla ta'udunna fi millatina koko za ku zama wa za ku komo a cikin addinin وكان من حقهم أن يقولوا أولا نعيدنكم إلى ملتنا هكذا حقا سودا أي كمان سكة لنخرجنكم تونا ما سيسيكما وأولا نعيدنكم أولا نعيد نعيد نعيدنكم sai kuma ai koko mu za mu mayar da ku za mu koma da ku zuwa addinin amma sai suka ce a komawa yanzu akan radin kansu ne za su komawa kenan in ba su abin da su musu da ƙarfi shine su fitar da su daga cikin gari amma koma addinin su zaba su tuki su dukan su su dukan su suke so wai annabin da kanshi zai zaba ya bar addinin Allah ya koma zuwa addinin su wa ma yakun lana annahu da fiya illa an yasha Allah bai kasance gare mu ba da mu koma cikin addinin nan wannan addinin naku sai in Allah ya so rabbuna ubangijinmu sarra shaibu anna al-auda ila dinihim la yakunu illa bi mashi'ati Allah tabaraka wa ta'ala annabi shaibu ya bayyana anan cewa komawa zuwa addinin su ba abin wanda baya kasancewa ba zai ba zai kasancewa cewa ba sai da mashi'a ta Allah tabaraka wa ta'ala illa idza khazalahumullah sai dai in Allah ya tabar da su Allah da shi ke shiryarwa shi ke batarwa wasu ya rabuna kullu shay'in ilma ubangijin ya yalwaci komai da sani wasu ya ilmuhu kullu shay'in ilmin shi ya yalwaci komai da komai wa minhu hali wa halukum yana cikin abinda ilimin shi ya yalwata halina da halinku Allah ya tawakkalna mu dai ga Allah muka dogara rabbuna ubangijin rabbana ftah bainana wa bainaka bil haqq ya Allah ubangijinmu ka yi hukunci tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya wa anta khairul fatihina Allah kai ne fiyayyen masu buɗi a qata'u tama'ahum fi audihim ila dini wannan sun yanke kwaɗayen su zuwa komawa zuwa addinin su bayan qalulahum da suka cewa da da, da cewan sun faɗa musu sun ce innahum la ya'uduna ila dinin ila dinin abada da cewa su ba za su koma zuwa addinin su ba abada Allahumma illa idza kana zalika bi mashi'atillah sai dai wannan inda mashi'a ne da san Allah ne Allah ne ya kaddara haka fa bi hadha ta'lamu anna al-kufra wal imana kullan bi mashi'atillah da wannan ne zaka sanin cewa shi da kafirci da imani baki daya ba wanda yake kasancewa sai da izinin Allah sai da mashi'ar Allah na'am wa qala mal ladina kafaru
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يكنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونفعت لكم فكيف فكيف آسى على قوم كافرين
وقال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرشوة بأسوا في دار بجاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسي على قوم كافرين وقال الملأ الذين كفروا من قومه sai manyan mutane daga cikin waɗanda suka kafirce daga cikin mutanen shi suka ce qala ba'du min ba'd sashen su yace masashe da yana tabatu bi shu'aiban in har kuka bi shu'aibu annabi shu'aibu innakum idhal la khasirun to lalle ku asararru kuke fa akhadhatuhum ar-rajfatu wai to shikenan tunda sun kafirce akhadhatuhum ar-rajfatu az-zalzalatu shadidatu girgizar kasa mai tsanani sai ta kama su fa asbahu fi darin jasimin sai suka waye gari bariki na al-rukub mayyitin a cikin gidajen su suna gurbanannu akan goyoyin su mayyitin suna matattu allazina kazabu shaiban wanda suka karyatar da annabi shaibu ka Allah ya gano fiya kai ka ce ba su taba wadatuwa ba a ciki ka annahum lam yuqimu fi diyarihim kai ka ce basu taba ma zama a cikin gidaddajin nasu babu su shikenan an halakar da su baki daya allazina kadhabu shu'ayban kanu hum khasirin sun ce wai a wa qala wal ladina kafaru bi qawli in tabatu shu'ayban innakum zalika khasirun suka ce in hakun bi shu'aybu ku ne za ku kasance a kasarar to shine Allah ya da musu nan yace a'a allazina kadhabu shu'ayban wanda sai karyatar da annabi shu'aybu kanu humul khasirin sun kasance su ne asararrun ta'kirun bi adatin raddi alaihim fi qawlihim sabiq wannan karfafawa ne da mayar da wato magana a kansu cikin badas wadda suka yi wadda ta gabata kamar da na faɗi suka ce sun ce wa qalu man allazi kawai min qaumi ne ta bato sha'abun innakum idzal la khasiruna inda suka ce ma wanda wanda ya bi shi shine asaru a ce a ina yanzu wa'anda suka kare rayu su ne suka zama asararin akabar Allah tabaraka wa ta'ala annahum shahadur riba khusrana Allah tabaraka wa ta'ala ya ba labarin cewa sun ga riba ga tana a ganin idanunsu sai suka ga ita ce asara riba ce sai suka ganta asara wal khusrana riban kuma suka ga asara wai ita ce riba ittiba'u shu'aib huwa riba bin annabi shu'aib shine riba fi dare ne a cikin gida biyu duniyar lahira wa mukhalafatu shu'aib hiya al-khusran sabawa annabi shaibu shine asara walakin walakin al'abdu idza adallahu Allah wa tamasa basiratu shi bawayin Allah ya batar da shi ya shahi basirar shi yaran khusranan riban sai ya ganin asara ita ce riba wa yaran riba khusranan kuma ya ganin riba ita ce asara walakin sai dai tariqatul ribhi ita hanya ta riba hiya tariqatul mutaba'ati ita ce hanya ta biyayya ai mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ta bin annabi sai da mutane su fata gare shi wa mutaba'atul ulama da kuma biyayya ga malama allazina hum warasatul anbiya wanda su su ne magada annabawa ala anna mutaba'atul ulama'i afta cewa dai ita biyayya ga malama la yanbaghi an takuna muwafaqatan liha wan nafsi bai kamata ba ta ce ta dace ta kasance mai dacewa ce da bin son zuciya in za ka bin malami ba dan kawai son zuciya ba ne ba saboda ya tsaya akan gaskiya ne sai ka bi shi fuskan wannan gaskiya fakat kawai aw liman ishtahara situ ko ko ba ana bin malami ne saboda wai sunan shi ya ya hita sunan shi ya shahara ba haka bane ba wa kana maqbulan inda salatina kuma ya kasance wal muluk ba wai ana bin shi ba dan sunan shi ya hita kuma ya kasance ya samu karbuwa a wajen sarakuna da dai manyan sarakuna la ibratin bihaza babu wani wannan babu wani babu abin lura da wannan wannan ba shine abin lura ba bal bari dai ta'riful haqa wa ta'riful mutamassiki bil haqi fatakuna tabi'an lidhalika kai kokari ka san gaskiya ka san waye ke riko da gaskiya sai ka kasance mai biyayya ga wannan to da za ta kunu tafi ali nabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne za ka kasance mai biyayya ga annabi sai da mutara ta fita gare shi fa ya za kala ali saboda wannan ne sai na ali yace karamallahu wajahu wa radiyallahu anhu i'rif i'rif ar-rijala bil haqqi wa la ta'rif al-haqqa bir rijal ka san mazaje da gaskiya amma kar ka san gaskiya da mazaje idza arabta alhaqa arabta man man tamasaka bihaqi in ka san gaskiya to ka san waye ke riko da gaskiya wa idza tabatahu in ka bi shi ala zalika a wannan takunu tabi'a lil mustafa sallallahu alaihi wasallam to ka kasance ne biyayya ga annabi abun zabi tsira da mun Allah tabbata gare shi abin da ake diba kenan shine shine wannan ka san mazaje da gaskiya ba kawai da an ce wane bane in wane ne kawai gaskiya ne a wane ne saboda shi mai aikata gaskiya ne eh saboda ya aikata gaskiya to abin da yake gaskiya ne yawa ba ba kawai da an ga wani shi shi abin da yayi a ce gaskiya bane a wai abin da aikata gaskiya ne to shine ya rufe irjala bil haqi ka san mazaje da gaskiya amma ka ka san gaskiya da mazaje eh na'am su mutane su ne ake auna su da gaskiya in sun aikata gaskiya ya lalle mutane Allah ne amma ba gaskiya a auna su da mutane ba eh waye su waye suka aikata a yan gari kaza ne a to gaskiya ce a ba haka bane ala annal mutabata afdalu min ittiba'il hawa ala kulli hal aw duk da haka dai biyayya ka bi kana cin kana bin malaman nan shine yahi daga bin san zuciya a bisa kowane hali dai hatta qala sufiya inna man qayyada nafsahu ala ala athari kalbin wa yamtasil amrahu wa yatani wa nahyu afdal mimman istarsala ma'a nafsihi wa yaf'alu kullu ma sha su ba suka ce wanda ya kayyada kanshi ya darma kanshi ya tsaya ya tsaya da kai tsaya da kanshi amsa bin sawun kare inda kare nan zai bi yana bin umarnin kare kare a ce kare ne ma ke bi yana kauracewa abin da ya hana shi wanda yahi wanda zai saki kanshi ya saki kanshi da bin son zuciya yana aikata duk abin da ya so wannan wai wancan a ce wanda ke kenan a ce ko ma mi wani ne yana da zai wanda ke yana ke wanda ke koyi da shi ya yi wanda kawai bai da wani abun koyi kawai sai abin da zuciya shi ta ta radan zuciya shi yake bi da Allah mutaba ta ala kulli hali shi ya tarbiyatu nafs saboda ita biyayya a ta kowane hali ma tana akwai tarbiya ga nafsu a cikin ta tana tarbiyatar da zuciya qaumu shu'aib ra'au anna mutaba'ata shu'aib bin musran mutanen annabi shaibu sun ga biyayya ga annabi shaibu asara ne warrifu huwa mukhalafatu shaibu kuma wai riba ita ce sabawa annabi shaibu wa kad taqaddama annahum haddadu shaiban ya gabata ma cewa su sun ma annabi shaibu barazana sun bashi tsoro su mai babban tsoro wal qaumul ladzina amanu ma'ahu haka suka yi ma mutanen da suka bada gaskiya tare da shi annahum yukhrijuna min al-ballati cewa su za su fitar da su daga cikin garin wannan Allah tabaraka wa ta'ala idza aqaba a'da'ahu yu'aqibuhum bihasabi nawayahum Allah tabaraka taala in yayi tashi yi wa makiya uquba ya tashi yi wa makiyansa uquba yana musu ne daidai da niyoyinsu fi ahlillahi a cikin mutanen Allah niyyar da kuka so kuma abin za kuma sharrin za kuma mutanen Allah to irin wannan sharrin wanda kai ne baka musu shi Allah zai maidawa kanka lamma kanu azamu ala ikhraj shu'aib lokacin da su suka yi niyya su fitar da shu'aib niyyar ballace da gari wa kullu man tabi'ahu da duka wanda ya bi shi akhrajahum Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fitar da su niyyar ballace jami'an daga cikin garin nan baki daya ka allam ya gano fiya kamar ma ba su taba zama a cikin ta kan ba saboda wadatu a cikin ta ba wa zalika bi an fata Allah quwwatan minan nari wannan kuwa da cewa Allah ya bude wata abu kamar taga ta wuta arsala alaihim harran sai aiko musu wani irin zahi shadida mai tsanani fasara ma'uhum yaghli sai kasance ruwan su wanda suke sha ta wasa yake da'iman kawai ko har kullum kawai yayi ta ruwan su ko lokaci ta wasa yake ba dare ba rana ruwa kawai ta wasa yake wal hararatu tatfakhum ita ko zahi malan yana dafa su fi beauty ba cikin gidajen su wa kharij beauty amma hita hitan gidajen su cikin kankana cikin daji ko kankana waje kawai zahi ne mana makasufi hada salasati ayyam sai suka zama a cikin wannan halin kwana uku lam yakulu lam yashrabu basu ci ba basu sha ba wala mai dura hatan basu samu hutu ba wa ba da salasati ayyam bayan kwana uku aradat sahabatun sai wata wani wani girgije ya ya gitto haka habbat min habbat min harihun tayyibatun barida sai wani iska ya bugo daga cikin wannan girgijen iska mai daɗi mai sanyi fatanadau sai suka kirawo junansu ijtami'u ta ta cirka saba mutattaru a tattaru karkashin wannan girgijin hatta ijtama'u an akhirin hada sai sai sai an sayar lokacin da suka haɗu baki ɗayan su rijalun wa nisa'un wa sibyanun wa kubra'un jami'an mazan su da matan su da yaran su da manyan su baki da ijtama'u ta ta saba suka tattaru karkashin wannan girgijin fa'au kada ha jibril laran sai malaika jibril ya kunna ta huta malam wannan ta zama huta ce naran alayhim huta ce akan su wa rajafat bihim al-ardu ma zalika tare da wannan kuma kasa ta girgiza kasan su wa matu kharij al-ballati suka mutu itan gari ba cikin gari ba bayan gari ka annahum lam yazunu fil ballati kai ka ce basu wadatu ba a cikin garin basu taba su ne ba suka suka rayu a cikin garin nan da annahum kanu yanwuna ikhraj shayb saboda me ya kamsa irin wannan azabin saboda sun kasance ya nuna ishaya shu'aibu min alballati sun darma aniyan suna niyan su fitar da annabi shu'aibu daga cikin gari sai su aka hitar da su fa fa ukhriju tamama sai aka hitar aka hitar da su baki daya baki da kwamfartaman baki da aka hitar da su daga cikin gari muwafaqatan li nawayahum dan dacewa da niyoyin su allazina kazabu shu'aiban kanu hum khasirin wanda suka karetar da annabi shu'aibu su su ne suka kasance asararu al-khusranu huwa al-khusranu آه الخسران حق الخسران يوا أسارة حقيقة أسارة هو الذي وقع لهؤلاء شيني وان تبت وان أبقو قواء إنسان متانا متانا النبي شعبنا فتولى عنه فأعرض كنانه سيا النبي شعب يكود كيد قبرسو آه وقال يتي يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي yace ya ku mutane na ai hakika na isan muku da sakunkuna na ubangiji na wala satu lakum kuma na yi muku nasiha falam tu'minu ba ku ba da gaskiya ba fa kaifa asa to ta yaya ne zan yi bakin ciki ai la hazanu ba na bakin ciki ala qaumin kafirin a samu da wanda suke wanda suke kafirai la yanbaghi an ahzana ala qaumin kafirin bai kamata ba in yi bakin ciki akan mutane wanda suke kafirai alama al'a to ma ma alayya huzun babu wani bakin ciki a kaina ballagtu risalata rabbi na isa da sakon ubangiji na wa kafartum kuko kun kafirta kun kafirta wallahu alaikum Allah kuma sai ya halakar da ku wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أخوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وما أرسلنا في قرية من نبي فمتبعيكو da wani annabi ba a cikin wata alƙarya fakazabuhu mutanen alƙarya nan suka ƙaryata shi illa akhazna ahlaha bil basai face a qabna sai mun yi wa mutanen wannan alƙaryan alaha mun su musu hukuba bil basai shiddatul faqri da tsananin talauci wadda ra'i da kuma tsananin rishin lafiya almarad da rashin lafiya kenan la'allahum yadarruna ko sun kaskata kaskanta yatazallaluna fayu'minuna ko sun kaskantar da kansu su ba da gaskiya tilka ibtila'atu minallahi tabaraka wa ta'ala walantanan ka tsananin talaucin nan da ciwo duka wannan jarrabe jarrabe ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yabtahinu biha ibadahu da yake jarraba bayansa da su falmu falmu wafaqu wanda yake mai dacewa minum daga cikin su yatadarrau ila Allah tabaraka wa ta'ala sai kaskantar da kanshi zuwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yuminu bihi ya bada gaskiya da shi wa yarju ilayhi kuma ya koma zuwa gare shi wa man khazalahu Allah wanda Allah ya tabar da shi la yatta'izu bi shay'in baya wa azuntuwa da komi thumma baddalla makana sayyi'atil hasanata sannan muka canza a atainahum makana sayyi'atil hasanata sai muka ba su maimakon wurin wato makana sayyi'atil a wurin matsayin azaba alhassana ta sai muka ba su kyakkyawa a shi ne algina wadata baddalan lahu mahallal faƙari gina wa mahallal maraji sihatan Allah ta warko ta sai canza wurin talauci ya canza shi da wadata wurin wadatan wajen ciwo kuma sai canza shi da lahiya hatta afo har hatta kasuwa sai suka yawaita asir suka yawaita shi ya ta afau wa qalu kufra linnimati sai suka ce saboda kafirce buturce wa ni'ima kad masa aba anadarra'u wasarra'u hazihi adatul lahi suka ce ai ya shahi iyayenmu lalle tsanance tsanance da kuma sauki duka ya same su masa masa na suka ce hazi adatul lahi wannan ya al'ada Allah ne masana kama masa aba ana min min qawl fakat wai da aka jarrabe su da wani maimakon su fahimta su yi wa'azantu su koma ga Allah sai suka ce ai to ai wanda suka wanda suka gabace mu masu ma wannan sun yi zamana sun sun samu yalwa sun samu arziki kuma sun samu wahala da cutar cutar shi ce kenan kawai wannan ba wani abu ne ba wa hadhihi adatu dadi suka ce wannan wai al'ada ce ta zamani walai su bi uqubati min Allah ba uquba bace ba ba zawa bace daga Allah fa kunu alama antum alai ga ku tsaya ku kasance a abin da kuke a kan shi kar ku bar ku saba Allah nan qala ta'ala Allah mulki sarki ce fa khaznahum sai muka rike su ai addabnahum muka musu azaba bagtatan fajatan kai tsaye wa hum la yash'uruna su ba su yi sani ba bi waqti maji'i da lokacin zuwan azabin
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون walau na halin ƙurar da dai mutanen alƙaryu mutanen alƙarya almukazzibi na masu ƙaryata wannan amanu billahi wa rusulihi da dai a ce sun bada gaskiya da Allah da manzanninsa wata kawal kufar wal mas'asi suka kare kansu daga kafirci da sama Allah kai la fatana alaihim barakatu minas sama'i wal ard lalle insha Allah wallahi da sai mun buɗa musu albarkatu na sammai da na ƙasai bil da ruwan sama wato shi baraka take na jam'u baraka ne jam'i ne na na albarka wa hiya ziyaratu ziyaratu alkhairi ita albarka shine ƙarin alheri awa bi wal ardi wannan a sama kenan wal ardi bin nabati kuma haka za a bura musu koyin albarkatu a ƙasa da tsirrai da tsirro musu da duk abubuwan da suke bukata walakin sai dai kazzabu karyata suka su ma fa akhazna mu sai muka rike su fa aqabnahum muka musu hukuba bima kanu yaksibuna ta dalila abin da suka kasance suna aikatawa zakara tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-ayati anna ahlul qurayum al-mukazzibina Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin wannan aya cewa su mutanen alƙarya masu ƙaryatawa da law amanu imanan sayyihan da sun imani imani ingantacce wattaqu kuma suka yi tsoron Allah imtasalu amr lahi suka aikata umma suka kwatanta umarnin Allah tabaraka wa ta'ala la fataha Allahu alaihim barakatun minas samai wal ard da Allah ya bude musu albarkatu na samai da kasai alkhairatu wal arzaq alheru da arzuzzuka hatta yajidu sa'ata har sai sun samu yalwa fi rizki a cikin arziki wal kifaya ta fi ma'aishi mu kuma da abin da ke isa abin da ke isa a cikin rayuwarsu walakin sai dai kazzabu sun karyata ne lamma kazzabu rusula yayin da suka karyata manzanni aqabahumullahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka ta'ala sai ya musu uquba ya musu azaba bima ya tarihi min al-faqr wal jaddi wa qillati al-ashya Allah ya musu azaba da abin da ke bujiro musu na daga talauci da hori da karancin ababe hazihi al-aya tadullu ala anna wa anna wujdan al-kifayati wa sa'ati fi rizqi min sa'adati al-mar'i tana nuna samun isuwa ta arziki da yalwa da shi kanshi arzikin yana cikin arzikin mutum yana cikin sa'ada ta mutum haisu annal imani ya kulu sababin zalika ta yadda shi imani yana kasancewa dalilin wannan imani yana kasancewa dalilin samun yalwa da arziki da sa'ada haza fi haƙi man yashkuru Allah tabaraka wa ta'ala amma wannan cikin haƙi ne na wanda ke gode ma Allah tabaraka wa ta'ala shine in in in ya samu wannan abin yake zama sa'ada ne abin arziki ne mutum da yana gode ma Allah in wannan abu abu na duniya ya same shi to to sai ci gaba da gode ma Allah wannan in yana bin Allah kenan to wannan abun ba an ce ba wannan abin da zamu dune shi ko wani sharri shi a alheri ce saboda yana gode ma Allah nala kifayatan fi rizqihi wa sa'atan fi aishi wa shakara Allah ya samu isuwa a cikin arzikin shi ya samu yalwa a cikin rayuwarsa a cikin abincin shi ne shi da abin da kina rayuwarsa kuma ya gode wa Allah tabaraka ta'ala fa hadhihi sa'adatu da wannan arziki ne gare shi sa'ada ce gare shi ni'mal manzal sallallahu yana cewa ni'mal malu salihu fi yadir rajul salih ma dalla da dukiya ta gari a cikin hannu na mutum na gari shi ma kaga dukiya ce mai kyau kuma a hannun mutum shi ma nake na gari ba ba baya barna da ita ina bin Allah da ita shine godiya wai za kana yuhmilu ala al-batri wa takabburi in dukiya ta kasance ko abin da yake mutum yake samu na arziki na abinci yana dora mutum akan butulcewa wa takabbur da girman kai wa man il haqqi da kuma hana haƙƙin Allah wato hana haƙƙi an ahlihi daga mazuwa shi haƙƙin nan fa tilka musibatu to wannan musiba ce fa ni'matu karimatun qalilatu qalilun akifa'uha laysa laha akifa illa man yashkuru Allah tabaraka wa ta'ala ita ni'ima a mai girma ce a ƙalilu ake fa'uwa amma wanda suke tsarekunta wanda suke daidai da ita ‘yan kaɗan ne laisa na ake fa ita ni'ima ba a cika samun wanda suke dacewa da ita ba don suke daidai da ita sai illa man ya shukuru Allah tabaraka ta'ala sai wanda ke godewa Allah tabaraka ta'ala wa yarjiu ila ta'atihi kuma yake komawa zuwa biyayya gare shi na'am
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلأمون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا ال... فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أفأمنوا أهل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بأسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمن أهل القرى شن مت- ma'abuta alƙaryu almukazzibuna masu ƙaryatawa sun sun amince ne an yi atiyahun ba suna da cewa azaban mu ba za ta zo musu ba bayatan a za ta ba- sun amince da azaban mu za ta zo musu bayatan lailan da daddare wa hum na'imuna a lokacin nan ko su suna masu barci ghafiluna suna masu rabkana aw awamin al-qur'an awa min ahlul qur'an ya tayyun ba su wa duhamu koko ma'abuta alƙariyu sun amince da azaban mu za su zo musu duhan naharan da rana ah, da walaha koko da rana wa hum yal'abuna lokacin nan su ko suna masu wasa af aminu makar Allah shin sun amince istidrajin Allah ne istidraji shine ah, shigo shigo ba zuri istidrajuhu iyahum shigo shigo ba zurihin shi da yake musu bin ni'imati da ni'ima wa akhzihim baktatan da rikon da zike yake musu da rikon da zai musu kai tsaye sun amince ma wannan ne ah istidrajuhum iyahum bin ni'mati wa akhzihim baktatan fala yamunu makara Allah illa alqawmul khasirun ba wanda ke amincewa shigo shigo ba zai ta Allah ya ce Allah ba zai kama shi ba illa alqawmul khasiruna sai mutane wanda suke asararru la ya'munu makara Allah ba mai amincewa ah, irin wannan tsari na Allah illa alqaumul khasirun sai mutanen da suke asararu al'amnu amnani shi amincewa irin amincewa guda biyu ne amnu ahlul faqahri akwai amincewa ta- ta mazuwa qaharu wato rinjayi na Allah wa hadzal amnu bil khasir shi irin wannan amincewan ta asararu ne masu asara wa amnu ahlul lutfi akwai aminci na ma- mazowa lutfi na mazowa lutfi wannan kuma na mutane ne wanda Allah ya musu lutfi wa hazal amanu lil mutadin shi ko irin wannan amincewan tashriyayyu ce allazina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun wa'anda suka bada gaskiya ba su tu dan yadda imanin su da shirka ba to wadancanan ka Allah ya ce su ne ah, suna lahumul amnu suna da aminci wa hum wa hum mutadun kuma su shiryayyu ne hazal amnu amnu ahlul irin wannan amincin aminci ne na mazowa lidifi fala yamuru makar la ila qawmin khasirun ba mai amincewa shigo shigo ba zai ta Allah sai mutane masu asara hazal amnu amnu ahli qadri qahri shiko wannan ri- wannan aminci aminci ne na ma'abuta qahri ma wato ma'abuta rinjaye wanda Allah ya ki- dora musu qahriyarsa ya kari ya dora musu qahriyarsa al anbiya'u ya'rifuna annahum aminuna min azabillahi su annabawa sun san cewa su amintattu suke daga azaban Allah da annahum yajiduna al-bushra domin su suna samun bishara ai ana samu ana musu bishara cewa su ai- a hida musu ga abin ga halin da su kasance wa awliya'ullahi yajiduna al-bushra bi salamatihim haka nan waliyan Allah suna suna samun bishara da kubutansu za a ba su labari su kawai ga mamakon wasu tun baki daya ya'lamuna annahum ah, anna- annahum bushiru bi salamati fi dunya wal akhirah su sun san da an musu bishara da kubuta a duniya da lahira sa a duniya da lahira za su kubuta wa hadha wa hadha wa hadha laysa khusranan amma shi yanzu wannan sanin annan amintin nasu da kubutar tasu wannan shi ba asara bane ba kamar wancan bane ba bal lutfu min Allah tabaraka ta'ala bari dai wani irin ludufi ne daga Allah tausasawa ce daga Allah tabaraka ta'ala lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan suna da bushara a cikin rayuwar duniya hakan nan a lahira wal anbiya'u lahum an an yukhbiru bi zalika su annabawa sun samu su ba da labarin wannan irin wannan bishirin wannan in suka in ta- in ta same su su saboda an umarce su da su isan ne su za su iya faɗi wal awliya'u la yukhbiruna bi zalika amma su waliye ba sa faɗin wannan abin da suka samu na bishara da bishara sai su gode ma Allah ba a ce su daidaita su yada mutane ba mm awalam yahdi
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعدها من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بها بما كذبوا من قبل كذلك نتبع الله على الألا نتبع الله على قلوب الكافرين كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وطولهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك الرقية نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أولم يهدي شن bai bayyana bane lillazina yarsulul arda ga waɗanda suke gadan ƙasa bisukuna da zama da zama a cikin ta wa'an sun zo sun shude ku kun zo kun zamana a ciki to kuma su zamanawa masu gadan ƙasan nan min badi aliya bayan shudewan ma'abuta ita min badi halaki aliya bayan halakan ma'abuta ita an launa sha'u annabu cewa shi launa sha'u asabnahum da mun so da mun same su mana laushi na azabnahum kullan da mun so da mun azabta da mun azabtar da su baki daya zunubihim dalilin zulfan su kama asabna man qablahum kamar yadda muka sami muka azabtar da wanda suka zo gabanin su allam yatahaqqaqu bizalika shin ba su tabbatar da haka bane ba wa natba'u ala qulubihim wa natba'u nakhtimu kum murihi afsa zukatansu fa hum la yasma'una su kasance su ba sa ji almau'izata ba sa jin wa'azi sama a tadabburin ji irin na lura tilkal qura wadancan wadancananka alqaryu allati marra zikruha wanda ambatan sai ambatanta ya wuce kinna wanda aka aka ambata naqussu alayka muna kistanta maka sune ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya da mutane sabata gare ka min amba'iha na kusu alaika muna kissanta maka min amba'iya daga labarin rikanta min akhbari aliha daga labarin mazuwa ita wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati hakika manzannin su sun zo musu bil bayyinati da da da mu'jizoji az-zahirati da mu'jizoji wanda suke mabayyana fama kanu liyuminu bima kadzabu min qabl bima kadzabu min qabl basu kasance ba dan su ba da gaskiya inda mashi'ihim yayin zuwan nan wannan manzannin nasu bima kazzabu da abinda suka ƙaryata bi sababi kufrihim dalilin kafircin su min qablu gabanin haka min qabl qabl maji'ihim ma'ana gabanin zuwan nasu bal istamarru istamar istamarru al kufri sun ci gaba ne afsa kafircin nasu manzanni sun zo musu sun tarla su suna cikin yanayi suna kafircin su to da suka zo musu maimakon su ba da gaskiya da manzannin su bar kawurcin nasu a sai suka karyata kuma suka ci gaba da kawurcin da suke a kazalika ya tsabar Allah ala qulubil kafirin haka Allah kazalika kazalika tsabu tamkar wancan rihin da aka ba wa'ancan haka Allah yake rihewa a fasa zukatan kafirai wa ma wajina li aksari min ahad ba mu samu yawan su ba su kafirai da suka alƙawari ko da sun ce an mu kaza in ka kamu kaza aya da kaza za mu ba da gaskiya wani wuri sai ma sun imani sun yi rantsarantsi wallahi in dai aka aka mu aka zo mana kaza zan ba da gaskiya Allah ya ce ba mu sami yawan su ba da cika alƙawari wafa'an bi ahdim ba mu sami su yawan su ba suna cika alƙawari da alƙawarin da suka doka yau ma akhadul misaqi yayin dokan alƙawari wa in wajanna aksara wala fasikin kawai dai abinda muka samu yawan yawan su mafi yawan su mun same su ko fasikai ne aksaruhum fasiquna mafi yawan su fasikai ne naqidun lil ahd masu warware alƙawari ne kawai kana rasul sallallahu alaihi wasallam fi rakabin min asabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin wani karafka na sabban shi rakab wanda suke mahaya ana cikin duka suna suna saman ababen hawa faqalu faqala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jama'an nan bayi'uni bayi'uni kumun mubaya kumun mubaya kumun tafa kenan shi malam afsa suna ta tafa kumun mubaya qalu alama nubayi'unaka ala alama nubayi'uka ya rasulullah suka ce absami akan me za mu yi maka mubaya ya makin Allah qala tubayi'uni ala salawatil khamsi kumun mubaya absa salloli guda biyar na farilla wa siyamu ramadan da azumin watan ramadan والزكاة والحج da kuma hidda zaka da kuma haji wa khafa kalimatan sai ya kasa kasa ya boye wata kalma ma'ana bai bayyana sosai ba bai daga bare shi a wajen hudunta kala sai yace a ciki wanda abinda bai bayyana sosai ba sai yace wa Allah tasalun nasa shay'an kuma kar ku roki mutane komai wannan mubayan shi na nufin kenan ma kenan ma sai mai ita wannan alƙawari ne kenan su dauki alƙawarin sai da sallah da azumi da zakka da haji kuma kar su roki kowa komai fa baya uhu ala zalika sai suka mai mubaya a bisa wannan fa wallahi la tara wahidan min ulaika yasqutu sautuhu wa huwa ala ba'iri fala yatlubu ahadan yunawiluhu iyyahu wafa'an bil ahadi mai wato mai badarwa yake cewa wallahi sai ka ga ɗaya daga cikin waɗannan wanda suka yi mubaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sautuhu wannan bulala shi bulala wanda ke bugun wanda ke kora dabba shi da ita za ta haɗi daga hannun shi shi ko yana akan rakumi baya nema wani ya miko mai ya ce wani ya miko mai wannan wannan bulala saboda cika alƙawarin da suka ɗauka da manzala sunan su da kansu mutum ko yana saman rakumi bulala shi ta haɗi sai ya sabko ya ɗauka bai ce wa wani ya ɗauka mai saboda annabi sun ya ce masu kuma kar ku tambayi kowa komi wannan menene cika alkawali wannan shine abin da aka samu abin da ba samu ba cikin yawa yawan mutane a wanda suke kafirai alhamdulillah ci yayi zamu dakata nan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين